بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق ذوي الجلال العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعدي بنظرة تأتي لنا بالزفر tunda Allah ya kawo mu watan da aka haifi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama mun jingine karatun shari'a mu ji karatu akan wanda ya zo da shari'a shine annabi sallallahu Alaihi wasallama girmansa da darajojinsa da falalolinsa da al'ummarsa duk ga baki daya. littafin da za mu karanta shine ashifa na alƙazi biyar za mu karanta zuwa wannan wata insha Allah wannan littafi yana da girma ƙwarai da gaske yana da albarka yana da girma wajen ilimi malamai da yawa na musulunci sun yi magana a kan kuma har sun ce ba wata kanta ta malami da ba za a ga wannan littafi a ciki ba kuma komai cikin laburare in ba wannan littafi suka ce laburare bai cika ba kuma malamai da yawa sun gwada sun gani allah ya sa wa littafin albarka duk inda yake albarka tana sauka a wajen duk inda ake karanta shi allah yana saukar da albarka da lafiya ba a taba karanta mara lafiya ci ba sai allah ya ba shi lafiya ko allah ya ba shi kyakkyawar tafiya kuma duk lokacin ana karanta shi allah zai yalwata arziki duk waɗansu bala'ai da suke faruwa a waje Allah ya kamfantar da su albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama albarka kyakkyawan niyya da mai littafin yayi shine alqabi iyaz shi an haife shi karni na biyar hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam tana ɗari hudu da saba'in da shida ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam tana ɗari biyar da arba'in da hudu ya yi shekara fitin da takwas yana yau da rasuwansa hijira shekara ɗari takwas kenan da tamanin da tara da rasuwansa ya sa wa littafin nasa waraka cikin sanar da haƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallama girmansa da falalolinsa da abin da ya dace mu kudurce ga annabi sallallahu alaihi wasallama kai tsaye saboda in an ta mukaddama sai mu shafe watan ma ba a kai tsaye shiga cikin karatu wannan kaman tarjama ne na littafi da yake cewa alkismul awwalu wato rabo na farko fi ta'zimul aliyil ala cikin girmama wannan na Allah madaukaki liƙadirin nabi sallallahu alaihi wasallama da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-mustafa abin zaɓi Allah ne ya ɗaga girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wani ba ƙaulan cikin faɗi wa fi'ilan da cikin aikata Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karance kuma ya nuna girmansa a aikace ya ba shi kaza ya ajiye shi matsayi kaza ya kai shi kaza ya kai shi kaza ƙalar fakihu malami masanin fikihu ya faɗa masanin addini ma'ana alƙali al'imamu shugaba abul fadli baban fadlu haka alkunya ku take wa faƙahullahu allah ya datar da shi allah ya datar da mu ga baki ɗaya yake cewa la kafa bai buya ba alaman ma rasa she'an min ilimi a bisa wanda ya gogayya da wani abu na ilimi a bisa wanda ya karanta ilimi ka dinga binciken littattafai ka yi risaci ko ka karanta a wajen malami to bai buya ba a duk wanda ya bincike cikin ilimi ya risacin cikin ilimi au kusa bi adna lamhatin min alfahami ko ku aka keɓe shi da koma bayan riska ta fahimta karatu daban riskar karatu daban allah tabaraka wa ta'ala da ya zai zargi malaman banza sai ya zage su ya ce kamar jakuna ne da kayan littattafai yanzu jaki sun an ɗora ma dila kaya littafai mai amfani to haka malami yake wanda bai fahimta karatun nasa sai dai tilin karatun tilin karatun tilin karatun ba fahimta a ciki sai Allah ya ce kamar jaki ne da kayan littafai to wanda Allah ya bashi gogayya da ilimi kuma Allah ya bashi fahimta a cikin karatun nasa a cikin karatun nasa to bai buya a gare shi ba bi ta'azimin lahi kadara nabiyina cewa Allah ya girmama darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bai buya ba wajen malami bai buya ba wajen wanda yake fahimtar karatu ashe wanda zai ta neman sai ka gaya mar ina aka girma manzon Allah ko kuwa na farko ma ba da imani a ciki girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun gaje shi ne tun daga cikin iyayenmu ba wani malami ma ya karantar da mu girman manzon Allah ba duk ɗan musulmi ya san manzon Allah yana da girma duk ɗan musulmi ya san ba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda duk ɗan musulmi aka halicce shi da sanin Allah ya san yana da Ubangiji aka ya san yana da annabi Muhammadu kuma annabi Muhammadu nan ba kamar yanzu ko ɗan yaro ɗan ƙarami ɗan musulmi ya tsinci a ba ƙasa sai ya ce Allah ya bani ko ƙarar inda ya iya magana in ya tsinci ya ce Allah ya bani aka ce to ya sanar da shi wannan tauhidi in ka zo zaka dake shi ya ce wayyo Allah wayyo Allah ko ka ga wanda ya san da shi wannan tauhidi to haka kuma muke da tauhidin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai girma ne wannan da jahili da malami da mace da namiji da yaro da babba duk mun yi tarayya a cikin wannan mun gode Allah shine fitratan lahi lati fadaran nasu alai to bi azimi qadar nabiyina da girmama girman annabinmu sallallahu alaihi wasallam ana kashe da girmama farko ne kadir nabiyi na da girman annabi mu sallallahu alaihi wasallam wa khususihi iya da Allah yake ranci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi fadaila da fifiko masu yawa ya yi fifiko ta waje kaza ya yi fifiko ta waje kaza ya yi fifiko ta waje kaza wa mahasina Allah ya keɓanci manzon Allah da kyawawa komansa mai kyau hatta halittar jiki ba irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da ruwaya gangariya ba soyayya ce ta sa aka gaya masa haka ba a'a ba wanda bai rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyakkyawa ne ba ya fi kowa kyau sallallahu alaihi wasallam hatta kirar jikinsa sallallahu alaihi wasallam ta nuna wani abu ne dan ana yana ido tana so ta ga abu mai kyau ido tana so ta to hatta kila jikinsa sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya gwangwaje wajen kera manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma kera badininsa zuciyarsa ga kyau ga kyan hali sallallahu alaihi wasallam wa manaqiba da darajoji la tambab la tambabidu bi zimani da ba a iya tattare ta da akala ma'ana ba wani wanda zai iya tattare abubuwan da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai kowa ya yi iya nasa ya bari in ka gwangwaje wajen kyan halinsa za ka ga kyautansa karantarwarsa haƙurinsa kaza in ka gama nan can zai bullo ma in ka gama nan sai dai ka yi iya abin da ka iya watanwihi min azimi qadrihi da ɗaukakawan Allah tabaraka wa ta'ala ga mafi girman alkadarin manzon Allah bima ta killo an alfinatu da abin da harshe ma za ta gajiya za ta dakusa za ta iya faɗa ba wal akalamu da alkalamin muka za ta dakushe ba ta iya faɗa za ta iya faninha yana daga cikin abin da Allah ya bashi ma sarraha bihi ta'ala abin da Allah ya faɗe shi kuru a cikin Qur'ani wani abin Allah ya faɗe shi a sarari fasarawa kawai za a sai mutum ya iya ji fi kitabihi a cikin littafinsa wana baha bihi Allah ya faɗakar da abun ala jalili nisabihi a bisa girman matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ayoyi ba su a kididdiguwa a cikin Qur'ani da suke nuna girman matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa asnabihi Allah ya yi kirari alaihi ga manzon Allah Allah ya yi kirari Allah tabaraka wa ta'ala kirari hudu ne akwai kirarin bawa ga ubangiji akwai kirarin ubangiji ga bawa akwai kirarin ubangiji ga kansa akwai kirarin bawa ga bawa dan uwansa duk dai ga Allah ne kamar mu yanzu bayin Allah mu ce alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo ko duk godiya duk kirari ya tabbata ga Allah kaga dai Allah muka yi wa kirari dama wannan ko ko shi Allah ya wani bawansa kirari ni'imal abdu innahu awwab Allah yana madalla da bawan nan nawa kai wannan mai komowa zuwa gare ni kaga yanzu ubangiji ne yake bawansa kirari har yau da kirari ne ga Allah waye ya datar da bawan nan ko annabi ko wani annabi ya ji Allah din nan Allah yanzu da Allah yake wa wannan bawansa kirari kamar yana wa kansa ne kirari tabaraka wa ta'ala ko kuma ubangiji yawa kansa kirari da kansa alhamdulillahi allazi anzala ala abdin kitaba kai godiya ta tabbata ga ubangijin da ya sauko wa bawansa wannan littafi waye ya sauka da littafi shi tabaraka wa ta'ala daga zaci ne ya kirari ga kansa tabaraka wa ta'ala ko bawa ya yi kirari ga dan uwansa bawa mutum ya ma alheri ka ce wani na gode kaiwa na mutumin kirki ne kaiwa ne kaza kaza har yau Allah kai wa kirari waye ya ba wa wannan nan dama ya yi ma wannan abu Allah ashe in ka gode wa mutumin nan har yau Allah ka gode wa da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Turmuzi ya fitar yake cewa duk wanda bai gode wa mutane ba zai gode wa Allah ba kakka je mutum ya ma alheri ka ce ai in ka gode wa mutum ka yi shirka kai Allah za ka gode wa a ba a ko ma dai ka gode wa wannan dan adam din dan uwanka Allah ka gode wa tabaraka wa ta'ala hadisin turmudi sai to wannan kala da hudu duk kirari ne ga Allah to irin kirarin da Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min akhlaqi Allah ya yi kirari ga ɗabi'o'in manzo Allah sai da Allah ya yi rantsuwa yace wa innaka la ala khuluqin azim wallahi kana kan al-ta'adu ɗabi'u masu girma sallallahu alaihi wasallam wa adabihi da ladaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa habba Allah ya fadaita Allah ya fadaita da al'ibada bayi alal tizamihi a bisa lazuntakar manzon Allah a bisa lazuntakar halayensa duk mu dau halaye irin na annabi wa taqalludi ijabihi murataya halayensa ko mu ga wajibi ne mu koyi da halin annabinmu sallallahu alaihi wasallam fakana jalla jalalu sai mai girma da ɗaukaka ubangiji ya zama huwan lazi tafazzala shi ya falala wa aula shi ya ni'ima ga annabinsa da waɗannan ɗabi'o'i da yawa sun matsahara Allah shi ya tsarkake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sarki na zahiri na jiki na kaya na komai sallah wa zakka Allah shi ya tsarkake annabinsa sarki na ciki kuma na badi summa madaha bi zalika kuma Allah ya yaba annabin nasa da wannan shi yayi kuma shi ya yabi annabin da shi wa asna Allah ya kirari a bisa annabin nasa summa asaba sannan Allah ya ba da lada alayhi a bisa aikata wannan ayyuka da yayi ko ga mai karanta su ma ko mai koyi da su ma Allah zai ba shi lada aljaza'a lada al'aufa cikakke falahu al-fadlu falala ta Allah ce bada'an a farko wa audan da komowa walhamdu kirari ya tabbata ga Allah ula duniya wal ukhra da lahira wa minha yana daga cikin abubuwan da Allah ya fitar mana da shi ma abrazahu lil iyali abinda Allah ya fitar da shi ga dukkan mai ido zai ga wannan min kalki cikin halittar manzon Allah Allah ya halicce shi da kyawa duk wani mai ido na balarabe wanda ya zamani da shi sai da ya ce Allah Muhammadu kyakkyawa ne sallallahu alaihi wasallam kuma dukkan sahabban su ma kyawawa ne larabawa ne ƴaƴan larabawa quraishawa ne wayansu ƴaƴan quraishawa akwai a cikin su sayyidina Abubakar kyakkyawa ne saboda kyan fuskar sa aka sama a tiku wai fuskar sa tatacciya kaman ka tace azurfa ko kaman ka tace zuma shine atik tataccen abu haka fuskar sa take ga sayar na usman fuskansa tana da kyau in neman aure da yaro sai ya kasa yaro duk da yana da tsoho da furfura da komai a jikinsa amma mu za ta fi zabansa fuskansa a kan fuskan yaro ga sayar na ali can hashimawa duk ya tabbata a jikinsa babansa ba hashime ba ƙuraishi ba ba hashime ko sama ba ba hashimiya kyan hashimawa biya da wata a gare shi ga ga ma'azu bin jabal yana umar akan mun bayyana cewa har yau mata sun kasa haifan irin ma'azu bin jabal saboda kyansa to duk da zaka ji wannan yayi tashi yayi tashi yayi ta amma dukkan wayannan kuma su suke fadakken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da ruwayu da sun fi ƙarfin ƙaryatawa sun fi ƙarfin kuma ba ma ruwayin musulmi ba hatta turawan hatta komai sun faɗi kyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga na duk abin da aka gani da ido min halkihi na daga halittar manzon Allah ala a tamme wujudin abu sa cika fuskoki fuskoki dil kamali na cika wal jalali da girma da ka gan shi kaga dan girma ne gidan girma ne kuma halittar sa cika wata kusisi da ke fantarsa da Allah ya yi bil mahasini da kyawawan ɗabi'o'i da kyawawan halitta ɗin komansa mai kyau ne aljamilatu mai kyau wal akhlaqi haka bayan kyan halitta na jiki Allah kuma ya mai kyan ɗabi'a idan mutum yana da kyau ba shi da kyan hali sai a ce yayi kyan dan miciji yayi kyan dan miciji kyau dai mutum ya zama yana da kyau yana da kyan hali an ce ko yanzu mutane biyu sun zo wajen wani malami bawan Allah mutane biyun nan ɗaya kyakkyawa ne ɗaya kuma mummuna ne sai malamin ne ya kalli kyakkyawa ne ya ce to kai Allah ya ma falala Allah ya yi ka kyakkyawa to ka yi ƙoƙari ka yi kyan hali sai ka haɗa kyan jiki da kyan hali amma in kai hali mara kyau sai ya rufe kyan nan naka gaba ɗaya in an gan ya ga mummunan mutum ya tafi sai ya dubu muna ya ce to kai kuma iri na ne haka Allah ya yi mun gode masa to kai kokari kai kuma kai kyan hali kyan halin ka sai ya rufe munin nan na din an ganka sai a ganka kai ne kyakkyawa saboda kana da kyan hali amma ka guji ka haɗa mummunan kama da mummunan hali kuma bala'i biyu ya samu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa kyan jiki sallallahu alaihi wasallama da kyan hali kuma Allah ya halittarsa kyakkyawa kuma halayensa kyakkyawa ne sallallahu alaihi wasallam wal akhlaqi da dabi'u alhamidati abun godewa wal mazamil karimati da tsari mai girma wal fada'il da fifiko al'adidatu mai yawa ba wanda zai iya iyakance abinda manzo Allah ya fifita da shi akwai suyudi ya fitar da kasa'isul kubra fifiko mazalla ya fifici ta kaza ya fifici ta da ya fitar da dubu akwai suka yi rujal ayyashi ya fitar da ɗari biyar kasa isu kuma duk malamai sun fitar da kala kala kowane malami ya ga yayi kaza kowane kuma da ruwayu ingatattu kuma hatta ma wanda ba musulmin ba tura ma in ka duba littafin su za ka ga wannan duk gabaki da wannan gaskiya ce da kowa ya yi tarayya a ciki har makiyan sallah alaihi wasallama sun tabbatar masa yana da kyau yana da kyan hali sallallahu alaihi wasallam hadidati wa ta'ayidi da karfafar da Allah ya masa bil mu'jizati Allah ya karfafe shi da mu'jizozi mu'jiza abun mamaki sabi abun mamaki wanda abin da wani ba zai iya ba Allah ya ba abun mamakai guda biyar ne idan mutum yana abin mamaki aka ce kai waye sabi kake wannan abin mamaki in yace shi annabi ne to suna abin mamakin mu'ujiza zai iya ta da shi ku gaggata ni ya za mu gaggata ka baka nuna mana wannan abu to me kuke so wannan dutsen ya haifi rakumi kuma rakumin ya fito shi ma da ciki ba haka aka yi annabi salihu ba ce to dutsen ya yi haka shi kuma manzo Allah ba za mu gazzata da kai ba sai wata ya tsage kuma watan ya tsage har qur'ani ya fara iki tarabata sa'atu wa shaqqal qamar kuma watan ya tsage yanzu wannan kimiyya ne wanne abu ne zai iya tsaga wata to amma watan ya tsage to har wannan mu'jiza ta fi karfin hankali sai dai sallama ko kwadi to Allah ya ba mu to wannan annabi kenan an nauta ta tsari ba wani wanda zai ƙara da'awa an nauta to in aka ga mutum yana irin wannan to kai waye shi ba kowa ba ne shi magajin annabi ne da bawan Allah ne to wannan kuma sunansa karama wali ne wannan kila waliyin Allah ne ma'ana wanda ya jibinci lamarin Allah yake ibadoji yake abu yake san Allah ko Allah yake san sa duk ɗaya dai to Allah zai bashi abun mamaki irin wannan amma shi sunan nasa karama shi bai kai wancan ba amma iri ɗaya ne me bambancin su shi ba za a iya cewa in kana so ne da kai wali ne sai ka nuna mana kaza ba a ba zai yi ba kila ma ya je ga nuna ya kiwa saboda shi binsa ba dole ba ne shi annabi in baka bi shi ba wuta za ka shiga shi ko wani ba dole ba ne ba aiko shi ba amma shi kuma in kai gazzata shi ka bi shi kuma sai ka shiga halaran Allah sai ya sada ka da Allah ta baraka wata da haka ba dole ba ne sai ya nuna mu'ujiza to sai kuma irhasi mu musulmi mu musulmi abinda za mu cewa biologic a ɗauke wuta ka ce kan kowa ya tashi ai za a kawo hawa kawai ka faɗi haka wuf sai wutar ta dawo wani karama kake ka ce wallahi ba lokacin na faɗa ni dai na faɗa ne kawai abu to wannan zai sa ka yi himma ka ƙara ci gaba da ibada ka dinga bin Allah ta ashe wata rana ni ma zan dinga karama ne sai ka ci gaba da abu akwai kahana shi kuma boka shi kuma sai ya haɗa ice kaza ya haɗa ganye kaza akwai mai kyau akwai mara kyau za a ga mutum ya haɗa ciyawoyi ya haɗa ciyawoyi ya baka ruwan kayan wanka da shi a buga ma wuka ta ki shiga akwai abin mamakin da ya fi wannan ko ko mutum ya ɗan mutsa wani abu a hannunsa ya kama wuta ta ci a wannan duk abu ne amma bokanci da saboda ya haɗa wani abu akwai mai kyau akwai mara kyau to shi kuma wannan ana ce maka hannu akwai istidraji kamunga talala Allah ya yi shi kamar kafirai su kuma ga sun kera jirgi sun kera waye kai za ka ce ai wannan ya tashi na da ikon Allah kaza kaza shi ko da kai ba wani ikon Allah kawai ilimi ne kawai ya decidi ne kawai calculation ne kawai akai ya tashi kaga Allah ya ma haka ne shi kuma dan Allah ya kama shi ya kama dan zai ta yi zai ta yi har da zai ce ma ba Allah ne haka zai kai shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi mu'jizozi al-bahirati masu rinjaye wanda sun fi ƙarfin hankali wanda dole in ka gani ka gargata shi ka san ɗan adam ba zai iya wannan ba ɗan adam ba zai iya tsaga wata ba a sama komai tsafin ɗan adam ba zai iya tsaga wata ba ɗan adam ya duba akuya ɗan budurwa akuya wacce ma ba ta isa mun tsoro ba ya shafa ƙasan da kawai nono ya sauko a tatsi nono har a cika masaki wannan ya fi ƙarfin hankali ɗan adam mutum a sare ma kafa ana kallo dan a kama a jona kawai kafa kuma da ya tashi ya ci gaba da tafiya annabi ya fasgore shan bishiya ya danka wani ya zama ta gobi ya abubuwa dai da ba don annabi ya wasu ake ma majin ne wannan ma ba zai yi ba a ga annabi ya yi an san wannan daga Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya magana da rakumi ya magana da damo yankakke ya magana da kaza sallallahu alaihi wasallam to an san abinci ɗan kaɗan wanda yawon mutum ɗaya ya zuwa mutum dubu ya shafa abincin kawai mutum dubu su ci su bashi to kaga wannan da gani ka san lamari ne na Allah wal barahim da hujjoji wazihatin a sarari wal karamati da girmama girmama da Allah ya masa albayyinati a bayyane allati shahada haman asarahu wanda duk wanda ya zamani da annabi sai da ya ganta duk wani wanda ya zamani da shi sai da ya ganta ko kafiri ko musulmi a ta kafiran masu suka dinga mana abu jahil ya dauko dutse zai kwada masa ya koma da baya da baya da baya da baya da baya mutane sai ce yaya gashi ka je kan mutum yayi sujadan nan tasa ka jefa dutsen ne ce ka ai wani raƙumi na gani ya buɗe baki ba zai cinye maka ma ga baki daya ba ni ba manzo Allah ya ce wallahi ya ga jibrilu kuma da ya nemi jefa da raƙumin nan ya gama da shi to ga yanzu ya ga wannan sai dai tabewa daga Allah kuma ita ta hana shi imani amma ba wai dan bai san wannan mutumin daga Allah yake ba to duk wanda ya zamani da shi ya gani wara ahaman adraka duk wanda ya riske annabi ya ganta sun ce ko annabi zai zo da wani abun mamaki baka kalli fuskarsa kada ya isa abun mamaki fuskan mutum ta dinga kyalkyali ta dinga haska waje kamar fitila ce a wajen wani ya isa abin mamaki sallallahu alaihi wasallam wa alimaha ilmal yaqini man ja'a ba'da wanda ya zo bayan annabi kuma daga nan har tashin kiyama irin mu kenan to mun san mun san wannan abu kuma sani na sakankacewa saboda mun karance shi malamai gangariya na Allah wanda ƙarya ba ta biyo hanyar su ba sun karɓo shi daga malami zuwa malami zuwa tabi'i zuwa tabi'i zuwa sahabi sun karɓo wannan gangariya kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa al'umma nan kirari da adalci annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa malamanta kirari da adalci komai girman malami in ya sa wasa kis malamai za su bata karatunsa duk ga baki ɗaya su to haka malamai adalai suka dinga karɓo karatun nan mu'ujizozin nan da girman manzon Allah din nan to in dai aka karɓo abu irin wannan karɓa kaman ka gani ne kuruku wani ya ce wani ya ce ya za a yarda da labarin da wani ya faɗa shine malamin da ya gaya wa sai ce to in ka ce ba za a fita labarin da wani ya faɗa ba ashe kai shi yake ne ya za ka ce mun nashi to ya aka ya aka kasan an daura auren uwarka da ubanka ce ai wanda suka daura an suka ga ba ce ai ka ce ba a karba mu abinda wayan suka faɗa ba ka gani ba ai kuma ba ka ga daurin auren uwarka da ubanka ba amma ka yi imani ka yarda saboda dattijan wani ma zai ce da ni aka zo daurin auren uwarka da ubanka ka yarda da wayannan to sai labarin da aka karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ilimi kan ilimi turiya shine za ka yi tsalle ka ce kai baka yarda ba a'a ba haka ba ne dole adalai suka karbo abubuwan nan a cikin littafan da adalai sun yarda da wayannan littafai duk gaba gida to kamar mun ga abin ne mu a gaban mu ruhu hattanta ha ilmu haqiqatu zalika ha ilimin tabbatar haka yazo ilaina zuwa gare mu wa fadat anwaruhu haskensa ta faranyo alaina a gare mu sallallahu alaihi wa sallama kasiran mai yawa haddasan alqadi shahidu alqali wanda ya shahada ya ba mu zance abu aliyu shine abu aliyu al-husayn bin muhammad shine husayn dan muhammad al-hafiz mahaddacin hadisi sun ce ba za a fara cewa da mutum mahaddacin hadisi ba sai ya haddace hadisi dubu ɗari kuma duk da mazajen hadisin ba wai kawai cap ya kamo hadisin ba a sai ya ce wane ya zantar da wane ya faɗi mazajen nan duk gaba ki da sai ya haddace hadisi irin haka dubu ɗari to za a fara ce masa hadin na hadisi to mahaddacin hadisi ya gaya mun qira'atan minni alayhi ni na karanta mariyaci na ce kai aka ce ka ce kaza ka ce ka yake karanta min na ce na karanta masa yace wallahi haka na qala shi kuma yace حدثنا أبو الحسين أبو الحسين أذن تدمو المبارك بن عبد الجبار مبارك بن عبد الجبار وأبو الفضل ده أبو الفضل أحمد بن خيرونة شين أحمد بن خيرونة سوبيين ندق بائك آلا سوكما سنجي حدثنا أبويا على البغدادي وأبويا على متمم بغدادا شيا كرن تدمو ونن حديثي قال شيكما أبويا على متمم بغدادي يجي حدثنا أبو علي السنجي أبو علي السنجي أذن تدم قال شكما أبو علي السنجي حدثنا محمد بن أحمد بن محبوب محمد أم أحمد أم محبوب شي أذن تدم يا دقا تكين المادران ترمزي قال شكما أم محبوب يتي حدثنا أبو إيسى بن ثورة الحافظ أبو إيسى أن ثورة شين إمام الترمزي الحافظ محدثين حديث يا أذن تدم قال shi kuma turmuzi ya ce haddasana ishaku bin mansur ishaku dan mansur ya zantar da mu ishaku kuma ya ce haddasana abdurrazaki abdurrazaki bin hammam bin nafi shi kuma ya zantar da mu shi kuma abdurrazaki ya ce an ba'ana ma'amaru ma'amaru ya gaya mana ya gaya mana an katadata shi kuma ma'amaru ya karɓi wannan magana daga katadatu malam katadatu ne katadatu kwatabi'i ne shi kuma qatadatu yace an anas shi ko anas bin malik radiyallahu anhu shi ko sahabi manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama annabi mai tsira da aminci Allah tabbata a gare shi utiya bil buraki an zo masa da buraka ranar isra'i buraka abun hawa ne na annabawa sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallama kuma ƙarshen annabin da ya haushe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi jaki bai kai alfadari ba yana da yana da abubuwan mamakai a jikinsa fuska irin ta mutum jela irin ta kaza kafa irin ta kaza dukkan nau'in kayan ado da haka Allah tabaraka wata'ala ya girma sabida tafiyansa kaman walkiya ake ce masa buraka ai barku yana tafiya kaman walkiya inda idansa ya kai nan zai dora kafarsa shi ma wani inji ne daga Allah tabaraka wata'ala inda idansa ya kai nan zai kai yana da girma kwarai da gaske to an zo da manzon Allah uciya bil buraki an zo da manzon Allah buraka ba ya zo da burakan jibrilu ne ya zo da shi wannan duk mun haddace shi magana isra'i lailata usriya bi daren da aka yi tafiya dare da annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa baitul maqdis zuwa sama muljaman an sa wa burakan nan lilzani musrajan an sa wa burakan nan surji ga surji ga linzani fastasaba alaihi da annabi ya zo ya kama shi zai hau sallallahu alaihi wasallama sai ya wuya su hawa sai ya dinga toma annabi bai iya hawa ba sallallahu alaihi fa qala lahu jibril sai mala'ika jibril yace da burakan abi muhammadin taf'alu haza yanzu muhammad zaka aikata wannan kai buraka yanzu muhammad zaka aikata haka ma rakibaka ahadu wani annabi ɗaya bai hau kanka ba akramu alallahi mafi girma wajen Allah irin annabi Muhammad kala sai ya ce fa'ar fadda araka sai buraka ya dinga tsaffar da gudu akwai hadisin in ka duba shi gabansa ya ce ba ya yi haka ne don ka annabi ya hau ba ya yi ne yana so shi ma ya yi bara wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yana so ya shiga ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce ya damu ce masa ciki turare yanzu wannan hadisi ingantacce don musulmi ma ya fitar da shi a cikin littafin sababul isra'il cewa jibril ya ce babu wani mai girma a wajen allah da ya hau kan buraka irin manzon allah sallallahu ma'ana duk annawa ba su kai manzon allah sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala alhamdulillah